الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتى أتاه الله اليقين صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المسلمون الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله يقول الباري سبحانه في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وذكرهم بأيام الله قال ابن عباس رضي الله عنه نعمة الله تعالى وقال مقاتل بن هيان رحمه الله تعالى بوقع الله كما في أمم السالفة وقال الزمخشري رحمه الله تعالى وأنذرهم بوقائه التي وقعت على أمم قبله قوم نوح وعاد وصمود عباد الله جاءت النصوص التي تبين لنا أحوال الأمم السالفة مؤمنيهم وأصاتهم فما نأخذ من دروس ما في هذه النصوص من العبر والموعظة أو, أو, أو المواعظ والإرشاد لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يبترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منا وإلوا فيها ثبت في سنن أبي داود بإسناده عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تدعى عليكم كما تدعى الأكلة إلى قصتها فقال قائل ومن قلة النهن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنهم غصاء كغصاء السيل ولينزئن الله من صدور أدويكم المحابة منكم وليقذفن الله في قلوبهم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت عباد الله هذه كسلتان زميمتان يجلبنا ما نكون ما نكون فيه اليوم من الضعف والتفريق والوهن والفشل والعداوة والبغضاء حب الدنيا وكراهية الموت انظروا عباد الله نحن والدنيا اليوم من إقبالها بدون تفقد ولا تفكر مثال المسلمون اليوم وطلب المال يطلبها أيا كان ومهما كان المسلمون اليوم والتجارة الربا والرشوة تكون كالحلال عنده المسلمون اليوم وطلب المنزل هكذا انظر إلى ما يفعل من هذا الجانب من الشركيات وما نهى نهوا هذه هذه المصيبة المسلمون اليوم وشان بيته وإكوانه وجيرانه المسلمون اليوم ومعاملتهم قال عليه الصلاة والسلام يأتي على أمتي زمان لا يبالون أين أين وجدوا المال أمن حلال أو حرام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيك بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون أقول ما تسمعون إن صوبا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babba dan Abdullahi farin jakada bawan Allah ne kuma jakadarsa ne wanda zuwa duniya da haske ya zo masa da alkur'ani ya zuwa duniya da addinin musulunci wanda bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ina shaidawa da ku ya yan uwana cikin addini cewa babu magana mafi gaskiya kamar alkur'ani mai girma babu shiriya da ta kai shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shari fiye da abin da aka kagaye cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomar hakan shine gidan wuta Allah ya tsare bayan nan ya yan uwana cikin addinin Allah fuskoki masu annishuwa da haske wanda muke zattawa juna gaba ɗaya kasancewa cikin ramar Allah a gobe kiyama ina yi muku wasici da alqur'ani da sunna wannan wasici Allah da kansa ya fara cikin alqur'ani cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ne wasici gare ku ga waɗanda suka zo gabaninku al'ummatai daban-daban daban akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah mai girma da buwaya bayan wannan ya yi kwana cikin addinin Allah Allah ta'ala yake faɗi cikin alkur'ani mai girma walaƙada arsalna Musa bi ayatina haƙiƙa mun tura annabi Musa alaihi salam da ayoyinmu zuwa ga fir'au ko zuwa ga fir'auna da mutanensa aikin da annabi Musa zai yi ko aikin da ya yi aikin da littafinsa na attaura ya yi shine ikirajun nasu min zulumat ila nur fudda mutane daga duhu na zalunci da shirka da bid'a da son zuciya zuwa ga hasken imani da kuma tauhidi sai Allah ta'ala yake cewa bayan wannan ka tunatar da su kai musu wa'azi wa zakkirhum bi ayyamillah kai musu wa'azi da kwanukan Allah inna fi zalika laayatin likulli sabbari shakur hakika wannan akwai ayoyi masu nuni zuwa ga imani akan dukkan wani mai haƙuri mai yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kalmar ayyamillah wa zakirhum bi ayyamillah malamai da yawa sun yi maganganu aka Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yace abinda ake nufi da ayyamillah shine ni'matillah a tunatar da al'umma ni'imomin da Allah ya musu kar ni'ima ta sa ku fandare ku bar hanya ana nusar da ku abin da Allah ke so manzo ke so kada jin daɗi da annashuwa ya sa ku kangare wa Allah ya sa ku yi wa Allah butulci ku juya wa Allah baya to a tunatar da ku da wannan kar a walwala da jin daɗi ko mulki ko dukiya ko wani abu a duniyance ya shagaltar da kai kamanta da Allah to Allah ya ce a yi ma wa'azi akan wannan a tunatar da kai mukatil bin ayyan yake cewa abinda Allah yake nufi bi ayyamillah shine da irin kamun da yi wa al'ummatan da suka gabata kamar mutane annabi nuhu alaihi salam Allah ya ba mu labarin da ya danke su ya dammara su mutane annabi hudu mutane annabi salihu mutane annabi shu'aib mutane annabi lut duka ga fir'au ga qarun duka Allah ya ba mu labarin da ya dammara su ya halaka su fa kullun akhazna bi zambi فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خصبنا به الأرض ومنهم من أغرقنا سي الله يتي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون dukkaninsu Allah ya ce ba wanda ya sha kowanne mun kama shi mun dange shi sanadiyar zunubi da yake aikatawa Allah ya ce daga cikinsu akwai wanda aka tura masa iska man arsalna alaihi hasiba iska bakarariyar iska tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha daga cikin su akwai wanda Allah ta'ala ya tsawa ya sanya mala'ika ya tsawa gaba ɗaya Allah ya halaka su wa minhum man akazatu sayha wa minhum man khasabna bihi al-ardh daga cikin su akwai wanda kasa ta bude Allah ya ce su yi kasa kasa ta hadiye su daga cikin su akwai wanda ruwa ya halaka su Allah ya ce to fa ma kana Allah li yadhlimuhum dukkan wannan ba wanda Allah ta'ala ya zalunta sai dai kowa shine jawa kansa shine yi zaluncin da ya cancanci Allah ta'ala ya masa hukuma imamu zamakshari a littafinsa na tafsiri al-kashaf to sai yake cewa wa zakirhum bi ayyamillah waɗannan kwanukan Allah ke tunatar da mu duk da kan cewa mu mun shiga alfarma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana Allah cewa kada a halakar da mu a lokaci ɗaya duk tsiyar da zamu yi manzon Allah Allah ya ce na amsa ma inna rabbaka labil mirsad kowa ya gama tsiyar sai je sami Allah madakata to amma akwai abubuwan da zunubai suke haifar da su duk da Allah ba zai mana irin na mutanen annabi Lutu ba duk da Allah ba zai mana irin yadda ya halaka mutanen annabi Salihu ba annabi Hudu ba annabi Shu'aibu ba to amma akwai tasirin az-zunubi wal ma'asi wanda iya na iya baibaye al'umma na yawan jinyoyi da mace-mace na fuja da tsadan rayuwa da rashin tarbiyya da rashin girman masu daraja da rashin tausayin masarauni duka wannan tasirin zunubi ne yake saukowa da shi wannan masu kula su kula Allah ta'ala yake cewa wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir Allah ce duk abin da ya same ku na musiba da tashin hankali da rayuwa mai tsada mafi wahala sai Allah ce hannayenku ne suka aikata addilala bi aidi tadillu bi rajul kullah an yi dilala da hannu ana nufin dan adam gaba ɗayansa abin da muke aikatawa wajen cin riba cin rashawa hanci zinace zinace luwatsi tsafi sihiri hassada mugunta duka wannan suna zuwa su dawo da irin wannan bala'o'i to shine malamai suke cewa in Allah ya ce wa zakirhum bi ayyamillah to irin waɗannan kwanuka Allah yake nufi ga waɗancan mutanen Allah ya dammara su ya halaka su ba ɗaya da yi saura ba ko dan ba da labari da ya saura Allah da ya halakar da samudawa da adawa sai yake cewa fa hal tara lahum min baqiya shin kun ga ɗaya da ya ragu a cikin su wanda ya zauna dan ya ba da labari babu Allah ya musu istisal tun daga ƙasa tun daga tushe Allah gaba ɗaya yanke ƙasar su gaba ɗaya kafa ana dabir alqaumil kafirin Allah ya yanke su ba alama su a duniya saban Allah ne ba launin fata bane jawo musu ba kamar su bace ba sunayensu bane zunubi da sabon Allah da juyawa annabawa baya sai ya jawo Allah ta'ala gaba ɗaya damara su ya halaka su wannan ya uwa mu sani cewa nusus sun zuwa cikin alkur'ani mai girma wanda suke bayyana mana halayya na al'ummatan da suka gabace muminan su da kuma waɗanda suke saban Allah cikin su akwai abubuwan kula da lura wanda ya kamata mu ɗau darasi da izina daga irin wa'azin da Allah ya da kansa game da irin waɗancan mutane waɗanda suka gabace mu qur'ani yana cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab hakika akwai abin lura abin izina ga rayuwar magabata amma ga ma'abuta hankali duk mai hankali rayuwar magabata Allah ya ce akwai abin kula abin lura sai Allah ke ce qur'anin da ya zo ma da labarin nan ma kana hadisan yuftara qur'anin ba kikirar labari bane ba labarin facebook bane ba na leadership bane ba na bangad ba ne a'a qur'ani duk ya sha bamban da wannan qur'ani ba kirkirar labari ba ne walakin tasdiqan ladhi bayna dai qur'ani ya gaskata littafan da suka zo gabe su at-taura linjila zabura sufi ibrahim qur'ani ya gaskata su wa tafsila kulli shay duk bukatun na yau da na gobe da na jibi ila qiyami sa'a qur'ani duk yayi bayani filla filla innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl qur'ani rarrababban magana ne ba dunkulewa ba har ma gaza cikin qur'ani duk bukatun ya kosar da shi tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahma qur'ani kuma shiriya ne kuma jin kai ne sai Allah ce liqaumin yu'minun amma ga mutane masu imani wannan shine alakar alqur'ani da mu ya karantar da mu ya mana wa'azi ya tsoratar da mu ya firgitar da mu ya kwanatar da mu domin mu kula da abin da ya faru a baya akwai abin lura abin izra Allah ta'ala yake ce daga cikin da suka bata amma ladina amanu wa amilu salihat falhum jannatul ma'wa duk wanda kaji an ce mutumin kirki ne qur'ani ya bada labari ko sunna ta bada labari ko akawal na malamai sun bada labari mutumin kirki ne to suna cikin aljannar zama wanda Allah ya musu tanaji sanadiyar abin da suke aikatawa na alkhairi a rayuwarsu wa amma ladina fasaku amma qur'ani in ya bada labarin mutanen banza fajirai maciya amana masu saban Allah qur'ani ya bada labarin su ko suna ta bada labarin su irin waɗannan mutane Allah ta'ala ke cewa fa ma'awa umun nar makomar su wuta ce kullama aradu an yakhruju minha aw idu fiha duk lokacin da suka yi yunkurin fitowa sai Allah ya sa mala'iku su sake danna su ciki to wannan shine labarin da Qur'ani yake bayarwa muminai ga karshen su ga makoma su Allah ya samu da cikin su fajirai fasikai ga makoma su ga karshen su Allah ya raba mu da su saboda ka fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wa hadainahu najdain hanyoyi ne guda biyu a gaban kowa imma ka bi dama imma ka bi hagu Allah ta'ala ke cewa a wannan Allah wa qul ja'a ja'al haqq wa faqal batil ko kuma faman sha'a wa qul haqq min rabbikum faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur gaskiya ta zo daga Allah wanda ya so ya bi hanyar dama ya bi wanda ya so ya zaba wa kansa mummunan tafarki ya bi inna a'tadna lizalimina nara Allah ci duk wani azalimi mai tanajin wuta a gobe alkiyama hadisi ya tabbata daga sahabi sauban Allah ta'ala ya kare da shi ya hada mu da mu da shi gidan aljannar Allah a gobe alkiyama hadisin ya cikin sunan na abi dawo Allah ta'ala ya kara masa rahama da yadda sahabi sauban yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi da bakinsa mai albarka yake cewa yushakul umam an tada'a alaikum ya kusata jama'u al'ummatan da ba ku ba ƙungiyoyin da ba ku ba su yi ca a kanku su buɗe bakunansu da ɓatanci su zare hannayensu da takkuba da bindigogi duk a kanku haka manzon Allah yake ba mu labari kafin wannan hadisi ƙwar'ani ya ba mu labari cewa Allah yana cewa in yastafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu idan waɗancan suka samu dama a kanku Allah ya ce za zama tatattun makiya a kanku su zare harasansu da da hannayensu da cutarwa duk yadda za su bakanta muku su cutar da ku Allah ya ce sai sun yi kuma wannan ma duka Allah ya ce wa ma tuku fi suturhum akbar abin da suka ɓoye a zukatansu wallahi ya fi abin da suka bayyana girma in ji Allah subhanahu wa ta'ala to yake cewa ya kusata su ci a kanku sai wani sahabi yake cewa har manzo Allah ke ce kamata da al'akla ala ila iskatiya kamar yanda mayunwata majiya karfi masu jin yunwa a ajiye akwacin abinci a gaban su ya zaga hanzari da gaggawa a jakan wannan abincin manzo Allah ke musalta yadda al'ummata za su ci akan musulmai da irin wannan yanayi wani sahabi yake cewa manzo Allah a lokacin yan kaɗan ne mu musulmi kaɗan ne yasa za a musu wannan ja sai ke cewa a'a bal antum yau mai izin kafir a wannan lokacin kuna da yawa ba yan kaɗan ba ne kuna da yawan gaske amma walakin na kum gusa ka gusa usai manzala ki ce yawan ku tamkar kun face a kanwa ba ta da tasiri ba ta da amfani haka manzan Allah yake so ya ce ka gusa usai yawan ku tamkar ka kwatanta kumfa kan ruwa ba za ta amfana wa kanta komai ba ballanta ta amfana wani ta amfana wani kuma manzon Allah ke cewa wala yanzi annallahu min suduri awduwakum almuhabba kuma Allah sai ya cire kurjinin ku da barazanar ku sai ya cire wannan da gazka ta abokan gaban ku wala yaqzifan Allahu fi qulubihim wahan kuma Allah sai ya jefa wahan a cikin zukatan ku sahabi ya ce manzon Allah wa mal wahanu mai wahan ya rasulullah sai manzo Allah ke cewa hubbu duniya wa karahiyatul maut sai Allah ya jefa muku san duniya sai Allah ta'ala ya jef sai an jefa muku tsoron mutuwa tsoron aikin da za ku je ku mutu akan sa ku sami imani sai kuwa iya fargaba baya su sarka rasulul karim wannan hadisi yayi daidai da irin zaman da muke ciki a yau yayi daidai ka kaidul qummala kai ka ce gaba da gaba manzan Allah ke fassara hadisi nan ayu duk irin wannan yanayi ba irin yanayi da a yanzu ba ma cikin sa ku duba ku gani irin yadda al'ummar musulmi suka kasance watanni ko uku ba a yi ba raulin mu ya jawo har shugaban mu aka faɗa masa bakar magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan kasar da mu ne 85 zuwa 90% in yawa ake bi a Sokoto arewacin arewacin ƙasar nan tushiyar musulunci domin raunin musulmai da mu ma kanmu ba mai da kanmu ba ma san kanmu ba armiya ta buɗe baki ta faɗa wa manzan Allah magana a duk duniya aka ci abinda zai takaita kai baka mamaki da yawa daga cikin manyan mu'ariga da baki dan an dau matakin da ya dace kanta suka fito suna Allah wadai an dau mataki a hannu wannan ya fi takaici ya fi ciwo domin naka shi yake ba da kai suka yi wannan ya wuce ko wata uku ba a yi ba sati ɗaya yau aka samu malamin mu a jihar yobe a garin gashuwa ustaz gwani aisani haka kawai wani la'anannen allah kirista ya sa bindiga ya harbe shi mai cin amana haka kawai ya tsare a checkpoint ya taimake shi ya kai shi jaji maji ya kai shi ina ne kawai don mugunta don hassada dan gaba aka fake wai da motar yake so ya dauke ƙarya ne ba haka bane ai ya san tasirin sa ai ya san shi waye ai ba kon ba ba kon man bane ba ba ordinary man bane ai an san tasirin sa ai kuna ganin da awasu ai media ai kuna ganin yadda matasa suke dindazo suke cika sun san tasirin sa yasa aka tura wannan la'anar ne ya harbe shi dan kawai a bata mana rai a buganta mana kawai amma abin da zai baka takeici daga cikin yan uwansu arnan ba ɗaya da ya fito ya ce wannan abin da yaron yi bai kyauta ba wanda ya fara nasu ne sun yadda suna jin daɗi mu kuma a lokacin da namu suka yi namu suke kware musu baya tsoron su kuke ji ne a ta kashe wani me za su yi muku ko ka yarda ko kar ka yarda qur'ani ya ce ba sa san ka ha antum ulai tuhibbunahum Allah ce wala yuhibbunakum qur'ani ne ke baka labari waɗancan din inji Allah ga kunan ga su kuna son su amma su ba sa son ku akwai abin da ya fi wannan mahallicin ka iya baka labari me za ka yi ka faranta musu rai don su yadda da kai me kake da shi a yau ka ce la ilaha illallah ka ce qur'ani da manzon Allah duk abin da za ka yi wallahi ba sa son ka a zauna tebur ɗaya a shashayi a alfati da yau duk ba sa son ka tunda Allah ya ce wa ma tuku fi suduru fa akbar idan kun juya baya addu alaikum al-anamila min al-ghaiz suna sa baki su cize yasa in sun ga musulmi da farcen susa ba sa so wannan ba nas ba ba hadisi bane ba ijma'in malamai bane qur'ani ne ke faɗa ma wannan raunin mu ya jawo har a zo gidan mu ɗakin mu ai mana ta'addanci mu kasa ɗauka mataki wanda wani irin rauni ne wani irin rauni ne dabba ce fa a jeji za a je a hau kan ɗan uwanta amma su yi ca su kwato wa ɗan uwansu yancinsa dabba dabba a jeji idan wani bare zai ci mutuncin dangin ta ba ta bari ba yayin da karfin ta ya kare amma mu ga munan mu cika masallatai mu cika makaranti amma yawan ya zama yawan banza ya zama kumfa a kan ruwa haka masan Allah ya ce ka guza mu sai me amfani yawan ga mu da yan boko ga mu da lauyoyi ba saktar da ba ma ciki mu cika ta a kasan nan babu amma ba mu maida addinin mu abin da yake shine farko a rayuwar mu ba kuna jifa shi mai rike da mukamin sanata a wannan kasar ya fito ana hirri a satin nan naji da kunne na a Adamawa state sanata ne a yankin su yake cewa shi fa addinin sai ne gaba da komai a rayuwarsa faɗa yake duniya ta ji a lokacin da kake kyama a ce ma musulmi a lokacin da kake kyamar yan uwanka musulmai a lokacin su suna alfahari da abin da ke gare su akan ƙarya suke su san bakan gaskiya suke ba mu talakawa wanda muka yadda za mu ji wa'azi za mu yi sallah za mu yi Allah za mu yi manzan Allah mu dawo faɗa kanmu mu ɗebe tsammani waɗannan mutanen za su yi wa addini wani abu mu ɗebe tsammani mu gyara kanmu mu yi aiki da abin da ke hannunmu mu haɗa kanmu mu zamto muna ɗabi'antar da addinin a ɗabi'unmu a kasuwancinmu a ofis ɗinmu a makotakarmu ya zamto addini shi ne gaba da komai to wannan sai darajar mu da kima mu ta fara dawowa amma in mun bi sawun magabatan mu a riga da suna wallahi inda suka fada can zamu fada Allah ta'ala ya tsare mu mu sani ya yanwa waɗannan wannan tadoji masu ababan zargi san duniya da tsoron mutuwa sun ja mana rauni sun ja mana rarrabuwar kai sun za mana sun sun ja mana takaici sun ja mana ɗaiɗaituwa sun ja mana gaba sun ja mana muguntadu a junanmu hubbu duniya wa kariyatul maut yan uwa mu duba mu gani yadda musulmin yau muke kasancewa yadda muke muke rimbatar duniya yanzu a ce wani abu na duniya ya taso kaɗan ne daga cikin mutane suke dinga ce mai addinin kai ce akan wannan mai addini ya ce mai kyau ne ko mara kyau ne ke ka samu mutane dubu da kyar za ka samu guda goma su tambaya akan addini mai ce musamman ana samun kuɗi ana samun matsayi duk gaba da tafiya za a yi wannan iya ja mana rauni ya yi uwa iya sa Allah ya yi watsi da mu iya so kwarjinin mu ya tsiyaye ya zube a bar mu da riga da suna kawai amma daraja da kwarjini duk ba su tafi mu duba musulmin yau wajen neman dukiya yanda riba ce fa qur'ani ya faɗi wannan cewa wa ahallallahu albaya wa haramar riba manzon Allah kuma ya ce riba tana da kofa 70 da wani abu karamin kofar zina a riba na zinibi shine kamar mutum ya je lalata da bai mahaifin shi manzon Allah ya faɗi wani hadisi mai inganci to amma a yau musulmin naka shine daurin gindin cin riba da rashawa kuma ya ji wa'azi sai ya ce sama da shekara arba'in ya ji wa'azi amma ya ki ya tawo ya bi Allah ya bi manzon Allah kasuwancinsa ga alkus ga ha'inci duk mun baibaye wannan a ɗabi'unmu ga cin amana makoci bai yadda da makocinsa ba dan uwa bai yadda da dan uwansa ba yaro bai yadda da ubangidansa ba ubangida bai aminta da yaronsa ba rayuwar ta zama to babu daɗi domin mun jawo kawai musibu ga sunan daban-daban daban musulmin yau da kasuwanci riba alkus kasuwanin sun yawa musulmin yau da neman matsayi ga yana an fara kada gangar siyasa an shigo shekarar zaɓe shirkiyat tsafe-tsafe binne-binne yanke-yanke kashe-kashe duk ga suna musulmi mai sallah mai la ilaha illallah mazan Allah ya ce da ka zamto sanadiyar ɗaukan ran mutum ɗaya a duniya ba da haƙƙi ba kwara ka je ka rushe ka ba ya fi sauƙi ga ka'aba ka rushe ta ya fi sauki a kan ka kashe bawan Allah bai ci ma bai sha ba Qur'ani ba inda Allah ya faɗi dandazon bala'i da masifa kamar a kashe musulmi kawai da ganga wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidin fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa addalahu azaban azima sai da Allah ya jera wannan lankon akan wanda ya kashe kai dan Abbasu ya ce in dai kisan ganganci ne ba a ma bukatar ka tuba ka yace ba a bukatar ka tuba to amma a yau wani za a ɗauki kwangila na naira dubu kaɗan ya je ya kashe wani ya je ya sabutar da wani a bashi tsafi ya je ya binne wa wani ya tona wani mu ne fa mu ne fa ga munan fa ta ina za mu yi kurjini ta ina abokin gaba ka zai ji tsoron ka ta ina abin da ka yadda ka ce a kansa za ka mutu to baka yadda da shi ba yardar a baki ne kawai ya kuluna bi alsinatihim ma laysa bi qulubihim yan uwa masu albarka mu sani cewa musulmin yau ga mu'amala ta lalace cin amana cin amana hassada gaba mugunta duk sun yawa ƙarshen zamani manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ummati zaman akwai wani lokaci zai zai kewa wani al'ummatawa la ya balu na aina wajidul mala wallahi da yawan ku ba kwa tunanin ta ina dukiya za ta zo ta wace hanya ku dai ku samu kuɗi kawai amin haramin am halal manzon Allah ya ce ba ku damu ba kawai kai dai al halalu ma halal bi yadika duk abin da ya faɗo hannunka ya zama halal haram ne halal ne Allah fishi yake Allah ya tsire duk ba damuwar ka bane kai dai ka samu kuɗi ta ina za ka yi kurjini ta ina za ka baiwa abokin gabar ka tsoro babu zinace zinace ku ne luwaɗi ku ne cin amanar al'umma satar kuɗin gwamnati ku ne ta ina za ka yi kurjini idan abokin gaba ta ina magabata ya ba haka suka yi ba ku duba nan samu da bulisar dauna sokoto ta ba wa balewa Allah jikansu da rahama duk ga su nan sun yi mulkin wa'ansu da rayuwarsu a nan amma kwarjinin su da kimar su ba yanda za ka haɗa su da mu a yau ba ba su yi zurfi ilimin ilimin addini ba amma suna da amana suna kishin addinin su kuma sun san mutuncin su sun sani yasa Allah ya lulluba musu bargon asiri suka bar duniya amma mu ga munan ga ilimin addinin ga kawai amma ga cin amana yayyawa manzon Allah ya ce kawai kuli ne a gaban ku kawai da ƙarshe Allah ta'ala yake cewa ta kuwa kafa kai zuwa ga wannan duniya ba ku waiwaye to ku sani fa Allahu qadiru ala an yaba asalikum azaban min fawqikum Allah iya da iko ya sauko muku da ruwan bala'i daga saman ku ba ku manta da wannan Allah ba shi da iko akan wannan ba a tsawon ana ruwa ba ku hawa jirgin sama Allah ba zai iya fatali da ku ba ko Allah ba zai iya rike ruwan saman sa bai kizu ba azaban min fawqikum aw min tati arjulikum ko Allah ya girgiza ƙasa dukiyoyin naku su to su din naku duk su rushe Allah ba shi da iko yi wannan ko girgiza ƙasa ko ambaliyar ruwa ba ku zato Allah zai yi muku wannan aw min tati arjulikum aw yalbisakum shi'a ko Allah ya dar tsakaninku da da uba ba zaman lafiya wa da kani ba sulhu ba ku ci Allah zai yi muku wannan wa yazika ba'dakum ba'sa ba'd Allah ya sa sashin ku ya dinga ɗanɗana wa sashi azaba da bala'i ba ku tunan Allah zai muku wannan an ce ku dawo kun ki ku dawo wanzur kaifa nusariful ayati la'allahum yafqahun Allah ce ku duba yadda muke musu bayanin ayoyin mu daki bayan daki ɗaya bayan ɗaya ko da sa su hankalta mana su wa'azanta mana Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya dada hankalin mu mu gane abin da ke gaban mu na rayuwa da addini da mutuncin mu da yan uwantakar mu da addinin mu Allah wannan dogon bacci da wa'ansu da yawa daga cikin mu suke Allah ka farkar da su ya Allah Allah ka ba mu ikon haɗa kanmu ya Allah Allah ka ba mu ikon haƙura da abin da ka halatar mana ya Allah dukkan haram da abin da zai zubar wa addinin mu da mu mutunci Allah karba mu da shi Allah duk abin da za mu samu in dai addinin mu zai faɗi ƙasa Allah karka ba mu shi duk abin da muke so in dai mutuncin mu zai zube Allah karka ba mu shi Allah ka bar mu da mutuncin mu da addinin mu ya Allah Allah muna roƙon ka ƙara ɗaukaka wannan addini masu kula da shi masu son sa da gaske Allah ka taimake su duk inda suke ya Allah wanda addinin ba gaban su yake ba ba ruwansu da shi Allah kai maka nuna ba ruwanka da su ya Allah Allah abinda suke nema gonka Allah karka ba su ya Allah abinda wanda suke so su yi wa addinin mu aiki da hidima Allah ka ba su abinda suke nema Allah muna roƙonka wannan bawan Allah malami da aka yi wa kisan gilla Allah ka ji kansa Allah ka bi shahadarsa Allah ka bi shahadarsa Allah ka bi shahadarsa Allah ka tayar mana dubbai miliyoyi bayan sa ya Allah Allah ta'ala duk abin da ake mana na kutun gwila a wannan ƙasa Allah mu dai muna iya irin nan magana da baki ita ce kadai za mu iya ko muna yi Allah ba mu da ikon ɗaukar mataki da hannu mu ba shugabanni ba ne Allah ka yi mana abin da ya fi ƙarfin mai Allah duk wanda ya zalunci mu Allah ka yi mana maganin sai Allah Allah mun kai ƙaransa gunka Allah kai ne mai adalci kai ne mai ƙarfi kai ne alƙaharu Allah ka yi mana abin da ya zama daidai a rayuwar da mutane Allah ka kada mana da yancin Allah ka da mana da mutuncin mu salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara da kansa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك وعني واكرم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اذل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاة امورنا اللهم اجعل ولاتنا في من كافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في مساجدنا اللهم امنا في طرقنا اللهم امنا في مدارسنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في مزرعاتنا اللهم آمنا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو كبانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن